أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatun wannan littafi na iziya a inda za mu tashi a sunan mu'akkada ko eh malamai na'am to kada manta wannan littafi ne wanda ya dace da ilimi ya dace da mazhabar Imam Malik akan ilimin fikihu to malam yace faslun wannan fasali zai yi mana bayani kamar haka ma'ana zai rarrabe mana waɗansu matsalola kamar haka su ne sunanul mu'akkada sallola waɗanda suke sunna ne aikata su kuma suna da ƙarfi wato ma'ana sunnona ne waɗansu sallola ne waɗanda aikata su suna ne masu ƙarfi a mazhabar imam malik ga sunan kamar haka as-sunanul mu'akkada min as-salawati arba'un arba'atun sunnona abin karfafawa guda hudu ne a mazhabar imam malik al'ula na farko wahiya sune wahiya aukaduha ta farko din nan ita ce mafi ƙarfinsu alwuturu ita ce sallan wuturi sallan wuturi sallah ne da mutum zai yi a cikin dare da zarar lokacin da watan tun lokacin da aka sami bacewan shafaki watan bayan sallan isha'i lokacin take shiga daga nan har zuwa fitowar alfijir mun banci wannan ko? wuturi kuma ba a yin wuturi guda biyu a cikin dare wuturi ɗaya ake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallan wuturi a matakai daban-daban zaka iya raka'a ɗaya zaka iya raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai mun fahimci wannan zaka iya yin wuturi da waɗannan adadoda na raka'o'i kuma kamar yadda na faɗa a cikin dare ne ake yin su ba wai ana yi ne wato ma'ana bayan shafaki ya wuce bayan sallar isha'i shikenan idan ka salata sallar isha'i sai ka tashi kai wutarinka in kuma kaga dama ka jinkinta shi can cikin dare amma fi son ya zama shine za ka rufe sallolinka da su a cikin sallolin dare mun fahimci wannan ko yan uwa muna sakaci da yawa iyakan harsashin da na yi gaskiya mu dai a nan mata gaskiya sun fi maza sallan salisan nafilola mata ba sun fi maza yawan nafilola to kunga wadda ke dama ni nakan ci in mace ba ta yi tsaya tsayin daka ta tsaya ta bauta ma Allah ba to wane ne zai tsayin daka ya bauta ma Allah domin mace rayuwar ta galibi takan kwashe ne a gidan aure kullum tana cikin hidima ne ita na farko kenan sannan ga haihuwa ta ɗauki ciki ta haife sannan kuma ta yayi afon ga mareno har ila yau sai fasan da yaro ya girma in namiji ne in kuma mace ce tana nan tare da ita har sai ta aure to duk wannan ɗawainiyar da sauransu in bai sa mace ta nabba'a ta komo ma Allah ba waye zai koma ma Allah mace takan zanto min abin tausayi idan ba ruwanta da addini wallahi kuwa wannan fa kawai wannan fa kawai hidimin ɗa ne kawai ko ƴaƴan da Allah ba su hidimin kanta ita kanta ya ishe ta hidimin kanta ita ya ishe ta duk lokacin da aka ce yau ta fara al'adar nan kun san wata da damansu ma in za su yi al'ada sai marinsu ya fara ciwo to ka kaddara kai yadda kake dan jin canji a jikinka ya kakan ji daɗi ka gani duk inda ka je ka ci abinci mai yaji kai dai ka san dole kai mene kai gudawa to ka dubi yadda kake ɗanɗanawa to ina kuma ga mace maranta ita ciwo to ka gani sannan kuma ga hidiman bacin hidiman kanta ga hidiman mai gida wani kuma mai gidan shi ba ruwan shi zai galli wani gasa gasa mata aiki a hannu don wallahi tallahi da yawa maza da yawa maza dangane da matayensu wallahi tallahi sai dai Allah mafi yawancin maza ba sa jin da mata ba sa jin daɗin mazajin mazajinsu mafi yawanci sai dai zaman hakuri amma kuma ba ya nuna cewa wai ita ma macen a haka nan kawai ne ba a'a ita ma wani lokaci wasu lokuta da dama za ga matan su sukan jawo abinda mazajen za su buge su ko makamancin wannan mafi karanci mafi karanci ga mace shine mijinta ya juya mata baya mafi karanci kawai in bai dukanta wani akwai shugaba namu na nan yanki da wata ta kawo karan mijinta yana dukanta shi kenan shi kuma sai ya yi mata fada ya ce ki duba matsayin shi a wajenki ki je ki sasanta da mijinki ya kore ta ta sake kawo kara na biyu bayan wani lokaci ya sake koranta mana hasiri ta yaka sau uku tana kawo ƙara kuma a lokuta mabambanta to na hudu ne da ta sake kawo ƙara fa shine fa sai wani suka ba shi shawara suka ba shi shugaban shawara malam ka je ka bincika me ke ka kira mijin ka bincika me ke faruwa ko kuma makwabtansu ko kuma wanda suke zaune a gida daya sai ga shi shi wannan shugaba namu gabaki da ya bincika sai ya samu cewa ashe shi mijin dan laifi wanda bai ta kara karya ba sai ya ɗauki wayan hita ya zane ta da shi ikon Allah kuma da daddare ya biyo ya lalibo ya zo wajen ta ce na san biya bukatun shi kadi ba gani waɗansu matan eh su suke da shaidana to amma duk dai shaidanin ta ai akwai dukan da musulunci ya ce a yi akwai kuma abin da ya wuce kima kuma musamman dai ko waɗanda kuke baya da da fito da abin ma'ana waɗanda bai ba ku yi aure ba ka gama ce ka gama ce to baka san wace ce mace ba tukuna saboda haka roƙon Allah za ku ta yi Allah kai min arziki da mata ta gari kar ka ga damu da wai ga ta intar littafi malam wani yayi project wai yaya ne mata ɗalibai suke rike kayayyakin karatunsu ya ne maza suke rikewa a ciki yake bayani duk wanda kaga ya dan rungumo littafi haka yana tafiya galibi za ga wace ce wace ce namiji fa shi ya kai girgo a hannun suke hannun wani ma zai folli da littafin ne sa a aljihu a bayan wando amma galibi ka duba ko islamiya ne duk wacce ka ganta duk wanda ka gan shi ya tattaro littafin shi haka kamar zai rungume a gefen shi galibi za ga wace ce wace ce kun gani to saboda haka bayan ya gane cewa ga abin da yake mishi kuma shi ke da laifi dan wani abin dan fada ne kawai za a yi a nuna wannan abu ba shi da kyau kar a sake yi amma malam shi in ya fara dukanta to da shugaban namu ya gano lalle ko ga abin da yake yi malam karki fa duka a yi ta mishi fada yi mishi fadan da malam ko kai gani ka san ya isa faɗa wannan akwai kuma wani kan saduwa fa saduwa fa saduwa fa malam ya matsa mata saboda irin irin masu shaye shayen magungunan ne mai karfin bala'i kullun sai ya sa da ita kuma ba dare ba rana da sauransu haba haba sai ka ce sai ka ce ƙasa sai ka ce ƙasa akwai sanda saboda wahala wahala yayi wahala jini da ringa zubarwa fitina ce fitina ka duba ka gani wannan to ka sani dai duk wanda yake shi kullun abin nan saduwa yake da mata saduwa yake galibi in ya zo tsufan shi sai ya gaya musu sai ya sha wahala ya tsufa galibi galibi ai komai za ka yi shi ne da kulawa da kulawa abu ne wanda yake sanya jiki ya rauni jiki ya rauni saboda haka duk mai yawan saduwa da matayensa galibi tsufan shi sai ka tausaya mishi galibi tsufan shi sai ka tausaya mishi to Allah shi kyauta saboda haka mata ku yawaita ibada ku yawaita ibada saboda halin da kasance na rauni da kuma hidima don kada ya zanto wahalanki bai tsaya nan duniya ba har da lahira kuma aga abu ya lalace a'a wahalan ya zamanto iyakan shi duniya don samun riba gobe kiyama to mu ma mazan ma sai mu dage mu ma mu yawaita nafila to sallan wuturi ita ce mafi karfi daga cikin wuturi abu da munan sunnonai mu'akkadai wa hiya raka'atun wahidatun ita ita ruku abun nan wuturi ko ka ce wut ko ka ce wat duka liga yayi alwatru ko alwitru qira'an hamza ma ta zo da shi to wuturi raka'a ɗaya ce amma kamar yadda na faɗa akwai hadisai da dama da suke bayani akan wutarin manzo sallallahu alaihi wasallam ga sanin cikin bukhari muslim da sauransu zaka yi raka'a daya zaka yi raka iya yin uku zaka iya yin biyar ma ga sunan wa yadkhul waqtu hal ikhtiyari zababban lokacin wuturi na shiga ne bil faraj min salatil isha al akhiri da zaran an kammala sallan isha ta karke wa yakunu masbuqan bi shaf'in kuma wuturin zai zan sallan wuturin zai zanto abin riganya ne watan za a riga yin sallan shafa'i watan sai ka yi shafa'i sannan sai ka yi munfasilin wanda yake anha bisalami wanda aka rabe da sallama to shi ma nan akwai athar da dama waɗanda suke nuna za ka iya haɗewa watan in ka haɗe ka yi guda uku shafa'i raka'a biyu wuturi baka sallame ba shi ma yayi wa yustahabbu an yaqra'a fi raka'ati al-ula min ash-shafa'i sannan kuma an so a karanta a raka'an farko a cikin shafa'i ba'da al-fatiha bayan sallan fatiha bi sabbih isma rabbikal a'la a karanta suratul a'la sabbih isma mu lura da guraren karka ce bisabbi isma bisabbi isma a'a kuskure ne wannan gaskiya ba daidai bane in ka ce bisabbi isma rabbikal ala an so ka fara an so ka karanta bayan fatiha da zagin sunan ubangiji game da wagi subhanallah kun ji kun ga ma'ana ta lalace ta lalace sai dai sabbi hisma sabbi hisma hi wa fi raka'ati thaniya raka'a ta biyu ba'da al-fatiha ta bayan fatiha bi qul ya ayyuhal kafirun ana son karanta suratul kafirun wa fi raka'ati al-witr sannan a raka'an witri kuma ana so ne kanta qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatayn ka karanta suratul ikhlas da qul a'udhu birabbil falaq da nasi wa man nasiya al-witr duk wanda ya manta da witri aw nama anu ko ya man ko ya kwanta bai witrin ba sun kaza sai ya farka a can karken dare wa garba ke litulu ishamsu miqdaru raka'atin alhanin raka'a ɗaya ce kawai ta rage daidai da bullowar alfijiri aw raka'atin ko kuma sallola raka'a biyu za a iya sallata kawai sannan sai sallar subahi to fa innahu yatrukul witra in ya rage sallah raka'a ɗaya ce kawai ko biyu to zaka bar wutri din ba za ka yi ba wai sallar subaha sai ka tashi kawai ka sallar subahi mun bance wannan ko wa in tasa lokacin idan ko lokacin yayi yalwa li thalath raka'atin ga ga rakawai guda uku watan za a iya sallah rakawai guda uku a din akwai dan yalwan lokaci aw arba'in ko kuma rako'i guda hudu fa innahu yusalli al-witra to abinda mutum zai yi zai sallan wutri thumma subha sannan kuma sai ya sallaci subahi kaga wurin wutri raka'a daya ga sallan subahi kuma rako'i guda biyu abinda ya ka samu daman yi kenan ko kuma abinda lokaci zai ba da dama kenan wa in intasali khams raka'atin idan kuma lokacin yin lwatu har zuwa a iya sallatan rakawoyi guda biyar sallar shafa'a wal wutri to sai mutum ya sallar shafa'i da wutri wa subha da subahi kuma wata rakal fajr sai mutum ya bar a raka'atul fajr mun bance wannan ko to amma anan dai abinda malam ya kawo kenan amma shin tsakanin wutri da raka'atul fajr wace ce tafi karfi wace ce tafi tsoka domin na na wace ce tafi tsoka saboda me eh ita ce aukadu na Mm. haka ne to ga ita kuma rakatar faji khairu min ad-dunya fiha Mm. eh zai iya daukan haka zai iya yau kuma na na na na na rakatar faji yafi eh to Allahu alam Allah ya sa mu dace wannan dai kace ne ce ne tsakankanin malamai na'am duka yi sosai kwa yakan yi sosai kwa na'am wa in ittasali sabi raka'atin idan kuma lokacin ya yalwatu ga yin har za a iya sallatar rakoyi guda bakwai sallar shafa'a wal witra wal fajr sai ya sallaci shafa'i da wutri da rakatul fajri wa saboda sallar subahi athaniyatu na biyu daga cikin sunnonin muakkadai salatul idaini sallan idi guda biyu babban sallah da karaman sallah wa hiya sunnatun muakkadatun sunna ce mai karfi fi haqqi man talzamuhul juma'a amma wannan ga haƙƙin mazaunin gida domin shine wanda juma'a ta lazimci shi yayi kaga banda matabiyi kenan ko mustahabbatun fi haqqil abdi kuma ita mustahabbi ne ga haƙƙin bawa wal musafiri da kuma matafi domin shi bawa sai in mai gidan shi ya bashi izini ya ci tafi ka je kai sallan juma'a sannan ne zai taka ta masallaci shi kuma matafi ba yana ba mazauni bane wal mar'a da kuma mace ita sallanta a cikin ɗakinta ita shine mafi alheri a gare ta wasifatuha siffan rakawoyin a idin raka'ata ne rakawoyi guda biyu ne akan yi a babban sallah ne ko kuma karban sallah za a yi rakawoyi guda biyu bibbiyu bigairi azanin babu kiran sallah kalmar azan ba a ma alhamzan madda ba azan ba in ka ce azan kunnuwa kenan bigairi azanin ba tare da kiran sallah ba wa azanu min Allah wa rasulihi ila nasi yawmal hajjil akbari azan ba a madda in kuma ka ce azan to kunnuwa kenan wa inni kullama da autukum litaghfir lakum ja'alu asabi'akum fi azanihim gashi nan aya ta faɗa wala ikama kuma babu ta da ikama yukabbiru fil ula ba'da takbiratul ihrami sittu takbiratin bayan mutum yayi kabarin harama to zai yi kabbarora guda shida bayan kabbaran harama a raka'an farko kenan wafi saniya raka'a ta biyu kuma hamsa raka'a takbiratin mutum zai yi raka'o'i guda biyar ba da takbiratul qiyami bayan kabbaran tsayuwa ma'ana idan ka taso da sajada ka miƙe ka ce Allahu akbar to sannan kuma sai ka bayan wannan bacin wannan kabbaran da kai sai ka ƙara kabbarora guda biyar a gaba kuma wala yustahabbu raf'ul yadaini kuma ba a so a kowace raka a ce an daga hannu ba in ka daga hannu a tabarko to shikenan sauran ba sai ka daga ba fi shay'in min takbiri kan wani abu na takbirorin nan siwa takbiratul ihram amma mun da kabarin harama ita ce ka daga hannu sauran kuma ba sai ka daga hannu ba wa inna siyat takbira idan mutum ya ya manta yin kabbara din raja ilaihi sosai ya koma zuwa gare shi malam yamna ba malam yada yadayhi ala rukbatayhi matukan bintin bai yunkura domin yin ruku'u ba ma'ana bai sanya hanyoyinsa akan cinyoyinsa guda biyu ba in ka manta to sai ka dawo kai kabbara wa sujada ba'da salamu sannan sai mutum ya sujada bayan sallama wa yustahab idan ko mutum ya sanya hannunsa akan cinyoyinsa domin yin ruku'u to shikenan zai zarce ne kawai ba zai dawo dan abin da yake ba wajibi ba wa yustahabul jaharu bit takbiri an so kuma a bayyana da kabbaran ne ba a boye shi ba wa tatayyibu sannan kuma in za a je idin an so a an so a a ƙura a daka wata ma'ana an so ne a sa kaya masu kyau a taɗayyib kenan mun fanci wannan ko? to a taɗayyib ko kuma akwai a taɗayyib akwai a taɗayyib nan wanne ne jiki? tatayyub ne ko to an so a sanya ma kara kayayyaki masu kyau in kana da dama ka sa sababbin kaya ka sa in baka da dama to shikenan sai ka samu kayayyakinka masu tsofaffin kayayyakinka ka bayan ka wanke ka goge ka sanya turare sannan sai ka sanya suka tafi wa tazayyun bi thiyabil jadidi to nan a tatayyub sai mu dauke shi na sanya turare wata ɗayyib an so sun yi turare saboda dalilin wata zayyan mun gane da yin ado bisiyabil jadida da sababbin kayayyaki liman ya kadira alaiha ga wanda yake da iko a kanta wa ruju'u min tariqin gairin lati ja'a minha sannan kuma an so idan zaka dawo ka dawo ta hanyar da ba ita ce ka tafi idin ba ka canja hanya kenan wal fitru qabla rawahi sannan kuma an so ka ci abinci wal fitru da cin abinci kabalar rawahi il musalla gabanin tafiyan masallaci na idi me suna masallacin idi da hausa ne malami to ana kai wa sati mai zuwa za a zo mun da suna akwai sunan shi musamman akwai sunan shi musamman Allah kai mu sati mai zuwa wa fi idil fitri ana son kafin ka tafi sallan idi na sallah karama to ka ci abinci ba don kuma ba saboda azumin da ka ɗauka na kusan tsawon wata kana yi wa ta'khiruhu fi idin nahari amma idan babban sallah ne idin yanka to ana son ka jinkitar da cin wani abinci da zaran alfijir ya fito har sai bayan an dawo sallan idi din wa takbiru fihi da yin kabbara a cikin sallah din a cikin yinin aƙiba hamsu wa fihi a cikin sallan idi babba amma domin lamarin fihi yana koma ne idil fitar ko madalla a babban sallah ana amso ka yin kayin kabarora ba da hamsa ashara farida bayan sallola a bayan raka'o'i guda goma sha biyar wata ma'ana awwaluha na farko zuhur yomin nahari ana son bayan sallan azahar din ranar sallah ana kammalawa sai ka fara kabbara din wa akhiruha subuhul yawmin rabi minhu shine saman safiyan sallan subahin rana ta hudu bayan babban sallah din sai ka yawaita yin waɗannan kabbarora kamar yadda da galibi aka saba muka saba muna yi wasu batun takabiri siffan takabiri shine Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd a thalitha na uku salat daga cikin sallola muakkadai salatul kusufi salatul kusufi shamsi sallan shafewar rana wahiyar sunnatin ita ma sunna ce fi haƙƙi kulli mukallafin akan haƙƙin dukkan balagaggen mutum mai hankali zakaran a unsa namiji ne kasance ko ko mace wa yustahabu iqa'uha fil masjidi an so kuma yin sallan kisfewar rana din a cikin masallaci wal jam'u laha kuma an so a yi mata jam'i ne ba wai a waje ba ko kuma kowa ya nashi daidai daidai ba wa waqtu hamin hillin nafilati haka ne ko wa waqtu ha lokacin yin sallanta shine duk lokacin da ya halasta a yi nafila lizzawali lokacin da ya halasta yin sallan nafila lizzawali a lokacin da bayan zawali ya yi to da zaran an yi rana ta yi zawali shikenan sai a fara sai a haɗu domin yin sallah na kisfewar ita rana din wato abin nan nan lamun nan na da ma'anan ila ne fa watan tun da safiya za a fara sallar din har zuwa mene ilahi tana da ma'anar ila ne ai hillin nafilati wa waqtuha min hillin nafilati tun lokacin da ya halasta a fara yin sallar nafila lizzawali ai ila zawali kun gane to idan kuma har rana bata fito ba shikenan bayan zawali to idan kuma har an ga abu da bukatan a sake yi ne shikenan sa a sake yi wasifatu haraka a tani ita ma sifatu shine rakawa guda biyu fi kulli raka'atin ruku'ani a cikin kowace raka akwai ruku'i guda biyu bigairi azani ita ma za a sallace ta ne ba kiran sallah wala iqamatin babu ta da iqama wa yaqra'u fil qiyamil awwal haka ne ko a tsayon farko liman zai karanta min raka'atul ula a raka'an farko zai karanta ba'dal fatiha ta bayan karatun fatiha sai karanta suratul bakara a yanzu ko za mu yi juriya malamai ko da ke ba dumauci ba ne ba Allah ya ka gaba ba sarki sai Allah kai haɗan wuyi masu yayi a kai ko ai mutuwa malam ba wasa ba ne wa fil qiyamit thani sannan a tsayuwa na biyu kuma min hada a cikin sallan ba'da al-fatiha ta bayan sallan fatiha sai ya karanta ali imran wa fil qiyamil awwal ara tsayuwa na farko kuma min raka'atin thaniya a raka'a ta biyu ba'da al-fatiha ta bayan sallan bayan karatun fatiha sai ya karanta suratul nisa'i wa fil qiyamil thani ba'da al-fatihati a tsayuwa na biyu kuma bayan karatun fatiha sai ya karanta al-ma'ida suratul ma'ida wa salatu khusufil kamari sunnatun sallan kisfewar wata shi ita ma sunna ce wa sifatu haka sa irin nawafili amma ita siffata kamar sauran nafilola ne raka'atani bi ruku'in wahidatin wahidin za a yi raka'o'i biyu ne amma da ruku'u za a yi raka'o'i guda biyu ne amma ruku'u guda ɗaya wa qiyamin wahid da kuma tsayuwa guda ɗaya wal qira'a fihima haka ne ko jaharan sannan kuma karatu a cikin dukkan rakawoyi guda biyun za a yi ne a bayyane wala yujma'u laha sai dai ba a yi mata jam'i za a karanta za a yi sallah ne furada furada ɗai ɗai ɗai arrabi'atu ta hudu daga cikin sunoni muakkadai salatul salatul istisqa'i sallan neman shayar da ruwa wato sallan da za a yi mu nemi ubangiji Allah ya taimake mu ya sauka mana da ruwa ya tausaya mana ruwan sama wa takunu li'ajili islahi zar'i kuma sallar za a yi ne domin maslahan tsirrai wato saboda an yi shukoki shuke-shuke a cikin gonaki za a roƙi Allah ya taimaka ya sauka man da ruwan sama kada tsirran nan da aka yi su bushe don babu ruwa au lishurbi haiwanin ko kuma za a yi ne domin shan dabbobi adamiyin ko lishirbi haiwanin adamiyin haka ne domin ko kuma za a yi ne domin a shayarwar dabbobi na ɗan adam au gairihi ko waninsa wasifatu haka sa'irin nawafil ita ma sallan a kisma roƙon ruwa ita ma kamar sauran nafilola ne raka'atani mutum zai rako'i guda biyu ne ya jaharu fihi ma bil qira'a sannan za a mutum zai bayyana da karatu a cikinsu a yayin da yake sallah din to a takaice wannan shine abin da wannan babi ke karantar da mu kuma yana da kyau yan uwa mu samu zadul ma'ad zadul ma'ad yana da kyau mu rinka haɗawa da su don saboda yanayin lokutan namu ne da mu rinka mu karana da rasa mu karana din to abin da Allah ya ba mu iko mu karanta daidai Allah ya ba mu iko aiki da shi da lada mai yawa wanda kuma ne kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne ba mu ikon gyara subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum salam